بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل mun dawo kan karatunmu na littafin diwani na Maulamu Shehul Islam Alhaji Ibrahim Inyas Alkaulai Ali inda muke yau ranar Alhamis mana goma sha ɗaya ko ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Alhamdulillah. Mana cikin wani harafi na me? Harfin ha. Mana harafin ha wadda take ɗauke da ɗugon ruwa a samanta. Na'am.
Sulallahi shauƙan muhadisa bihi samiran fi zikrihi wa munafisa.
Walan mu shawul Islam ya ce, Kadamtu Rasulallahi. na yi wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama hidima, wato shauƙan dan bege wato ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, kuma muhadisan ina mai bayar da labarin soyayya ta da annabi yadda nake ji da annabi dan ka ji ka koya. Na'am.
Bihi samiran fi zikirhi wa munafisa.
Ina mai hira wato da annabi sallallahu alaihi wa sallama fi zikirhi a cikin ambatan kasidinsa na'am wa munafisa kuma ina mai bayar da labari
hamalatu warabbi bil widadi amanatan wa ahdan ura'iha wa lam ulfa nakisa shine wallan mushahul islam yace hamaltu amanatan wa ahdan na dauki wato amana ni to yadda nake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amana ce na ɗauke ta an gane ka san in ka ɗauki amanar abu menene wato wannan nauyin amanar shine ka kake lafiya to na ɗauki nauyin amana ta san annabi sallallahu alaihi wa sallama shine hamaltu amanata na ɗauke kai amana tukunna bai faɗa ba da ta me ba an gane kuma wa ahadan da kuma alƙawari na riƙe alƙawari na ɗauki nauyin amana kuma na riƙe alƙawari ta me bilwidadi
wato ta soyar annabi sallallahu alaihi wa sallama in dai ka ganni in dai ka ganni a cikin wato rayuwa ta gabaki ɗaya a tsanake da amana da amana ta san annabi na rike amana wata amana ce cewa ba zan so wani manzan Allah ba an gane sannan wa ahadan na yi alkawari an gane wannan alkawarin da na ɗauka sai na cika wannan amanar da na ɗauka cewa ba zan so wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani sa ba ba dan haɗa san annabi da san wani manzon Allah ba sannan walam ulfa ba za ka taɓa samu na na kisan ina mai warware wannan al'awarin da na ɗauka da wata amanar da na ɗauka ba kun gane bacin nan yanzu mai rage mun fasara ba ciki warabi ita to na yi rantsuwa da girman ubangiji na shi na bana ban fasara ba rantsuwa ma da yayi cewa billahi allazi la ilaha illa hu ba su wani manzon Allah ba kuma alƙawarin da ya ɗauka sai ya cika cewa shi sai ya kai wa annabi wannan soyayya ta sagata har gaban manzon Allah sadaka ya rantsuwa da Allah ba zai wato ba zai warware wannan alƙawarin ba ana fahimta ta na'am
rafa'atu liwa al-hubb wa dhikr samiyan saboda haka rafa'atu sai ya zama ni Ibrahimu ina mai daga me liwa al-hubb tutar san annabi ina kada ta fal fal fal an gane wa zikiri da kuma ambatan annabin shi ma samiyan ina mai ɗaukaka shi an gane
وقد بثت حماما to saboda na daga tutar san annabi sai zama na hore abubuwa waɗanda suke me حماما wato masu wahalarwa
ومن كان حارثا waɗanda suka zama sun tsare bayi ba sa iya sun tsare halitta halitta ba ta iya ƙarasawa kansu to saboda san annabi da na ɗauka an gane tutar annabi da na ɗaga sai Allah ya hore wannan abin ni wannan abin Allah ya mun sauki a gare shi wato na hore shi a zamani na duk abin da da baya yiwa yanzu a cikin zamani na abin yana yiwa ana fahimta na adiktu li dhikri li mustafa
wato na wato a- a rikitu ina mai rashin bacci kullum saboda me li dhikri li mustafa kuma saboda abbatan abin zaɓin Allah annabi Muhammadu kenan Mhm.
shagafan bihi ina mai kuma lulluɓuwa da soyayyar annabi
wa nama ukhayyun wato ukhayyun dan uwa man kare indi wanda ya kasance tare da ni ma da muna mai yana mai hira saboda dare yayi dare me ya aikin sa wana ma mana yayi bacci yayi bacci Ahem.
fa arta'atu nujuba li fikri fi rawdi wasbihi ni kuma sai nake zaɓar wato sai nake ciwo fa'ar ta'atu nake zaɓen ko nojibal fikiri wato zaɓaɓɓin nan na tunani sai nake yin ciwo a cikin kiwon sai nake za- zaɓen wato tunani waɗanda suke muhimmai fi me
fi rawdi wasbihi a cikin dausayin siffanta annabi dan wana ya bacci ba shi dama to dai kuma ba ji bacci ba to me zan yi ga alƙalami a hannuna ga takarda zan rubuta yaban annabi ko to sai tunani na yake bani wasu abubuwa waɗanda suke Allah sai buɗa mun abin da bai buɗa wani na ba in zai ba annabi ina zaɓar kyakkyawan tunani Mhm.
bimar ta'i unsin an gane wato a makiyaya ta ɗaya mai kewa
lam ajid fihi wanda ban a'ida samu mai batawa a cikin ta ba ba shedan a ciki annabi zan zanya ba aiwa na shedan eh hasken annabi ya fi ai ya fi karfin hasken kowa to kaji
bayalaka min mar'an hunaka wa marta'i yace fa ya laka min mar'a mamaki mamaki wato gare ka ya- ya- ya tabbata gare ka ga ga wata makiyayar dawa da ta maka fa'ar ta'atu nujbal fikri to mamaki ta tabbata ga wannan makiyayar hunaka a tananka wa marta'in da abin da ake kiwon
bahizin hamainahu wato wanda muka muka rike shi ya zama shinge ga irin gare mu ajiman tuntuni wa harisan da kuma yanzu
wa yam'anu dulad dahar shammu arifihi ya shiga ya fito kenan zai zai zai fara gaya maka yaya annabi yake Aha.
wa yam'anu dulad dahar shammu arifihi shammu arijihi wato shekar ƙanshin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane daɗin ƙanshin annabi ko shekar ƙanshin sa wayam anu shine yake ciyarwa gawa lisamin dan annabi nuhu ne wa hamid shi ma dan annabi nuhu ne thumma man kana yafisa wanda ya kasance su duk su- duk sunaye ne shi ɗaya shi na uban larabawa ɗaya shi na uban wato wanda wanda suke rumawa shi kuma ya fi sun shi ne ya zama uhu- uban dukkanin baƙaƙen fata to duka wayannan mutane guda ukun shekar ƙanshin annabi ne Allah an gane yake ba su madadi har suka zama iyayen kowa da kowa ana fahimta kuwa aha dulad dahar tsawon zamani
Muhammadu Abdullahi Ahmadu Hamidun Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama baba ba Allah bane bawan Allah ne shi wanda kan nana ta mana wannan kalmar kullum dan uwa mu dinga kula mu dinga kula wato kullum akwai wasu abubuwa guda biyu ina ina ina ta izina da su jagoranci ko kana so ka zama shugaba za ka jagoranci mutane kar ka jagoranci su akan jahilci kuma kar ka jagoranci su akan san ra'ayinka ka jagoranci su akan tsoron Allah za ka huta za su huta ana ganewa yanzu wannan littafin shubran muke karanta ko mun karanta akalla ya kai miji ɗari ya ji to wannan kalmar da ya furta cewa muhammadu abdullahi na jin da ka fara karanta a cikin baitukan nan ya faɗe ta ko su uku ko su hudu ko su biyar ana ji ko ba ka bane cewa muhammadu abdullahi Muhammadu Abdullahi. Haka ne? To misali idan har duk wanda yake bibiyar karatun nan namu, da mu da muke karatun nan anan, wato, dukkanmu yanzu mun gane yaya shi bara mai yake jin manzan Allah a ransa, ko? Kuma yaya yake kallon annabi. Haka ne? to da a ce akwai wani abu tare da shi wanda yake so jama'a su kira shi da Allah da ya ba mu samfura kan manzon Allah ba fa gane ne ba ba ko a ba gane ba ha ba akaru kallahu to inda ba falatacci kuma zan kuma ba Shi Ibrahim yana tafiyar manzon Allah Abdullahi da a ce gayyatar mutane yake da su kira shi Allah sai ya fara allancar da annabi tukunna ya fara tura zakwa kan manzon Allah ana gane ya to alaba shi daga baya sai ce to ai dama sun saba da can da zo ku yona yanzu ka gane to dama ko ya gane kine ba gane ba aka gane yanzu to kaga ashe tunda har yadda shehu yake kira manzon Allah da Abdullah ya yi daidai da wani mutum a yau ya buɗe baki ya kira shehu Ibrahim Allah mu kuma da muke cewa mu na shehu Ibrahim ne mai wannan mutumin shiru a gara farko mun ci amana biyu mun ci amana shehu Ibrahim kuma mun ci amanar da ke rafayar da shehu Ibrahim ana fahimta ta dan Allah eh idan na ce laifi ko yayi ba daidai ba kar ka rufa masa asiri shine wato tsoron Allah kenan al-ilmu wa taqwa idan kuma yayi laifin ilimi ne da saka gane yayi laifi idan baka da ilimi wala gane yayi laifi ba sai ku tafi du hanya ce an kashe ba a bi amma saboda ba kuɗi mai gwana ba abin hanya ba amma direba da ya taho akwai alama da za ce masa wani hanya fa ba bi shi ke sai kowa ya haƙura yanzu a cikin wannan magana cewa me wani saƙo nake so ku ɗauka da ku na nan da waɗanda suke jin mu a duniya me nake so a gane shi ba Allah ba ne haka ne ko ai ba Allah bane kuma na so na gaya wa kowa ku gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi babu wata wato babu wani abu da ya kamaci manzon Allah da gata kamar kace manzon Abdullahi yanzu misali duk wannan abin da muke lissafawa Allah ya yi wa manzon Allah manzon Allah kaza ne manzon Allah kaza ne manzon Allah kaza ne yau sai aka markaɗe wannan abin da ka ce a an gano ma Allah ne to wancan da abin a ce shiwa kanka kenan to dan me zamu zama mana ta faɗa wa kanmu sai an muna ta fito da wayannan martabobin gaskiya ina so idan ina magana a dinga gane ni ba su a zira ana zara min ido yawo na fi so ku dinga nuna kwana gane ba karatun faratar nake wannan bayanin tan a gane ko kowa ya so ni zazzalin ido yake ana ganewa to wannan shine ana ana ganewa ko annabi Muhammadu Abdullahi ne iyakan mu kenan ba ba mu ƙara ba idan akwai da abin da muka muka ƙara shine abin da Allah ya ga annabi qul ya rasulullah ya mutu ana bashirun mislukum qul ya rasulullah faɗa musu waye kai yace ana basharun mislukum mislukum amin a sifa kawai amma yuha ilayya ni Allah yana min wahayi to wannan fadar ana masa wahayi kar ka dauka irin wahayi kowane irin wahayi akwai wata martaba ta wahayi ta manzon Allah wanda ta shaba wanda wahayin wani me dalili babu wanda Allah ya gaya masa shi da shi yace fa auha ila abdihi ma auha sai manzon Allah wahayinka kai jibril da ba ya kama ko da kai da nabi ibrahim amma ga shi ga Allah ce fa auha ila abdihi ma auha kadi ila abdihi nan ma ila abdihi nan ma sai ka dauka an ce abdin ko wani abu ne na baya abu ne na kololi na ga muku batun wani sufi anan aka gan shi a cikin nishadi yana kaiwa da komowa wane me yasa kake nishadi yace gode wa Allah nake yi don sai sai ni bawan ka ne sai ina yace Allah yace ya ibadi kuma san na ciki yace to duk abin da mu babun da ya kai wannan ku gane sai da aka to ubudiyar manzon Allah a manna take a cakuɗa take da tsiyada shugabancin da babu wanda taɓa samun irinsa an gane don haka in ka ce wa shi Ibrahim Allah zaki shi Ibrahim kai bai basa kai ba in ka kira shi Ibrahim Allah ka zaki shi kuma ni da za a shawarce ni ni ko kuma a sa na aikin ba wanda zai kare kiran shi Ibrahim Allah na ji muku wannan ina da rage da kowa shi ne magana saurata shi Ibrahim bawan Allah ne waliyin Allah ne title ɗinsa wanda ni ban da kamar sa a guna masoyin manzan Allah wanda yake da tsananin kusanci da manzan Allah ni dai ban san wani ban san wani abu ni da ya kai wannan ba na'am an gane Muhammadu Abdullahi ka ce me Ahmadu sannan shi ne annabi Ahmadu Hamidun shi ne annabi Hamidu alayhi salatu saboda haka salati ya tabbata ga manzon Allah bibiyu bibiyu wa salisu salisu wata ibara ce nan an gane masana masana Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati a ibarar gwargwadon zaman da ya da shi da sai da na abubakar a cikin kogo sinus ne an gane to iya wannan sirrin da manzon Allah Allah ne ke annabi kogo shi kawai ya zauna ne haka kawai manzon za a dole sa akwai wani abu dole to wannan sirrin da Allah ya kai manzon Allah ya yi abun to Allah ya masa lati guda wannan sirrin na wajen domin su su biyu ne ya ba kira sai ne sai ne zuwa filgari ana fahimta sai kuma me wasalisa sannan zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwanta cikin kabari a sai dana Abubakar a kwanta cikin kabari a sai dana Abubakar a kwanta cikin kabari kuma a ritsa gun ai ka san wannan sirri ne yake fitawa wanda yake wa duniya madadi kuma yake wa lahira madadi ko to Allah ya wa annabu salati gwargwadon wannan sirrin da yake fitowa daga wannan wajen salisa ana fahimta wannan shine ko ko a'a ba wannan ba Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati masana gwargwadon sirrin da yake cikin duniya da gwargwadon sirrin da yake cikin lahira hadi masana ko da na muka samu kuma salisa wa ma bainahuma na'am
ذات وحدها Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati salatin da yake daga zatin Allah sirrin da ya fito daga cikin zatin Allah yayi tatalli a cikin zatin manzon Allah an gane to wannan abin negative ne da positive a fahimce ni salati daga cikin zatin Allah gundari ba wani ne yasa aka yi ake salatin ba Allah ne ya fito daga daga malka usulatin daga daga cikin zatin sa bai bayyana ko ina ba sai bayyana cikin zatin manzon Allah kamar ka dauko ruwan sanyi ka dauko ruwan sanyi in ka hada su sun zama biyu ko ko ko ba daya to wahada ha salatu zati bi zati ta bin zama wahada kace me
ami
saboda da albarkacin wannan salatin ne kuma yabo na da soyayya ta da nake wa manzon Allah Allah ya dauka Allah ya dauka su a fa na
ta yawa ya zama wato ina mai yin furici ina mai yin furici a cikin a cikin wannan abin dalili Allah ka tamara ba kowane mutum ne Allah yake dura ma sirrin da ya dura shi bayan kuma saki bakinsa ba suru suke yi ba sa magana ba an yi ƙere-ƙeren su bai a gaɗa duka masu sirri amma ba kowa Allah ya saka wa kuma harshe ya ma faɗa ya zo duniyar ba wanda fashe bayan ya faɗa ya zo Allah ya ya ce sirrinsa mutsalaki ne wulayar khilafarsa mutsalakar khilafa ce ya zama ba san ya zo ba ya zo din mu sani shi ma yana cikin rahamar manzon Allah a baka misali abubuwan technology na duniya gaba ɗaya kam duka idan baka sani ba me laifi aka yi ma to kaiwa yanzu kai ka ce waya ai technology ce ko wanda Allah ya tura ta kawo Allah ya musu baiwa su kawo mutane don a samu hutu to lallai ne sai kai ba duk da waye muna zamanin da Obasanjo ya yi mulki da ya faɗi maganar ya ce zai zai wa 'yan Najeriya wani abu hatta ɗan garo sai riƙe waya dariya ta gana ƙarya yace su shaida sai yayi waya ya rike yace kuma kafin da gama mulki na ra'ayi wannan an yadda ne ba shi da can akwai technology ko nan ne bai zo ba waye ya ɗauko shi da katar ta hanyar wa sirrin ya zo wannan nan dole ka ce wa sanjo to Allah saka masa da alkhairi ya baki alkhairin kwatankwacin abin da ya dace da shi kuma Allah sa ya musulunta da albarkacin wannan alkhairin in yi masa haka ai ai za mu more ai muna so kowa ya musulunta mu ana fahimta ta to kun gane yadda technology a technology kan ba lallai kamatan ya zo ba ko to haka baiwar Allah ta baɗi ne ta wulaya wani wajen ya iya zuwa ya gaba yayin sa tafi baka an gwakku mai kyallai wani an gwakku mai yake ga ka gashi amma ya gama ya gama rayuwarsa ya kare ya tafiya sa kana kallon sa dan gidan wancan ne jikan wani dan gidan ta sallah mai kosai jikan waye ne ice Allah kuma ya dauko sirrinsa ya dura ma duka gashi na kuna kallo ba da yafi amma Allah bai da ku sani ba balle ku amfane shi to in Allah ya bashi ya wato Allah cikin hikimarsa ya yadda ku amfani wannan waliyin sai a saka masa rashi ko a buɗe wata ƙofa kaɗan ku gane akwai wani akwai wata ajiyar Allah a nan to sai a cagun an gane wasu ƙarin da aka rauka Allah a haka aka ko su ba su kallonsa mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yana da numfasawar Allah a yamma ya rasula numfasawar Allah eh kamar yaya wani bawan Allah za a yi sunansa uwaisu wasu daga cikin ku za su riske shi kamar ya nuna sai na umaru kamar sai umaru za ka riske shi ya nuna alakai ma haka ka kalla amma yana cikin su bawa ne yana yana cire musu dabbobi dan da suka tambaya a cikin ku akwai mutanen rayan salaimar sun zo eh damu mu ne akwai wasu a cikin ku suka ce babu kawai me ya dalili wannan uwaisin shi amirul mu'minin zai tambaya ku fahimta ba ai ba shi bane wani bawan mu ne can tsohon kuturu ne ma ya kuturta ya albaras ya warke to ya lakin na kuma san shi ba sarki ba ba waye ba komai ba ba wanda yake jire mana kaya su sun to sun dama an ba an ga musu shi sai suka zage suka suka gan shi shine kuma suke abin da suka yi daga nan da aka fahimci wani na Allah ne gashi nan to wancan abin da yake na kaiwa na koyansa da Allah ya zama ne ya bude ya zama lokacin ya maka da sai zami da cikin sai gudu to da haka suke su Allah kuna ganewa to shine wannan aha
bi ad'ati ma tajri min al'ani da'iman
yawwa Allah yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan salatin da muka da muka da muka bada masana wa salita din nan da ninke ninke ninke ninkensa na daga abin da yake faruwa a cikin a yanzu yanzu nan misali duk wanda ya haka adadin haka in ka kifso da adadin kifso idan hamma kai haka in ruwa ka sha haka in kyamara ka ɗauka an wula ka gyara duka da haka
na'am da'iman a dawwama kuma lafitin haka kowane sakan
wa ma tuktu lil mahbubi fi dan Allah kun gane girman wannan salatin kuwa in ka kalli lungun suka ga wato shigar sa kawai in Allah ya bude din na'am
wa ma tuktu lil mahbubi me fihi muhadisa matukar masoyi ya ba da labari ya yi hira a cikin masoyinsa to Allah ya yi wa annabi wannan salati
harfu zali ذكرت رسول الله من زهزه الهردا وواصلني دهري فسرت كمن حجا يعرقني ذكر ذكر الأمين فليلتي كآمن وخير الخلق قد أتحف الفلجا أو أقرب التذكار قلبي وإنه مدى الدهر لا يلفى يفادق ذا البرجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا عازلي دعني فقلبي به لجا نشوت بذكر المصطفى قبل نشأتي أيا عازلي دعني فقلبي به لجا حلفت يمينا إنني الدهر ناسج لأمداي خير الخلق يا نعمه نسجا
نعم حرف الزالي حرف زل نعم ذكرت رسول الله من زهزه الحرجاء na'am وواصلني دهري فصرت كمن حجا ku dinga bin wato wannan abubuwan na shugurayen yana so bai dinga gaya maka ne annabi kawai shi yake shi ya kawar da komai a duniya na sharri ya kawo alkhairi wa'ancan wato kafin manzo Allah ya zo kafin manzo Allah ya zo duniya a haifa maka ƴa mace ta hankali ne gare ka yasa kullum nake nake nake challenge din masu a wai ne- neman haƙƙin mata ko kamata ya su musulunta babu wani abin da ya bawa mace ƴanci kamar kamar musulunci idan ana baka labarin mata kafin zuwa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama duniya bai kamata su su kalli wani addini su kula shi ba kuma idan ka kalli duk matar da suke cikin addini ka kalli tsarin da Allah ya yi mata yadda ya aji ta cikin gida ko ya ɗaure ta da wasu sasari na gata amma su masu yaƙar abin kullum wannan sasarin da aka ɗaure ta da shi kullum shi suke ci sun zama gara suna buɗe wannan abin sai mata sun fito sun zama kamar maza kuskure ne matar da ake so ita ke kulle wannan karatun ba shi da alaƙa da karatun mu na diwani amma dole sai mun yi shi ku mata ku yi wa kanku faɗa wato abinda manzon Allah ya ce ku yi a gidan mutum nan kar ku saba ku yi babu rayuwar wadda take a tarwatsa kamar mace addini ne mata gata duk wani mutum da zai je karanta wani karatu digiri na farko na ƙarya na banza wai zai gano haƙƙinki digiri na biyu na uku wai zai rubuta wani littafi wai ke ne yanci ce ki fito ki kwaci yancin ki wallahi billahi azim makiyin ki ne ana fahimta ta mace za ta yi karatu ba wanda ya hana- ba wanda ya ce kar ta yi karatu za ta yi aiki ba wanda ya ce kar ta yi aiki amma abin da muke baki shawara ko me zaki karatu ki gane ni musulma ce ga inda musulunci ya aje ni in za ki aiki ki gane ni musulma ce ga inda musulunci ya aje ni ka san da wannan maganar wani sai zo ce kuma kai ba ka san mata su yi aiki ko waye waye haka ne ko ba gane ba ba hanawa ne ba ni ba zan aro da suke aiki ba kuma ya sa ba za su yi ba ita da mutunta can in sun in sun shirya amma kada zo ya mu kuma an samu mat- matsala a hanyar tafiya wajen aiki rana zan yi maganin sa ba ruwa na ni ba haka na baka ita ba ina gaya muku duk matar da ta haƙura a inda Allah ya ajiye ta sai Allah ya ɗaukaka ta ya ɗaukaka abin da ya biyo ta hanyar ta duk wanda ka gan shi a sama kawai akwai sa hannun mace a ciki na ta muku duk wanda ka gan shi a sama billahi lazim ba hannun maza ne suka kai shi ba wata wata ce ta miƙo musu take gashi na kwaɗa gashi da hannunta bai kawo ba wallahi ba wallahi ba wallahi ba inda zan shi duk wanda ka zare mace a cikin a cikin title din ɗaukakarsa ya faɗi ana ganewa to kaga ashe ku ba ƙananu bane kar ku yadda ku zama ƙananu ku fahimce ni ba zauna a cikin gidanki ki kare martabar mijinki ki kare martabar aurenki ki ga me Allah zai riki shi ne dukan ta ɗauko misali kamar ka ɗauko duk iyayenmu da iyayen iyayenmu sai ka dage daga sai baka samu da da kake kwalin sakandare ba duk mace da ka da ka ɗauko ƴaƴan nan nata sun saɗu da ka profesa wani waye wani kazaka wani shak wani alhaji wani shugaban ƙasa wani babu wani wanda shugaban ƙasar da uwarsa take da da kwalin sakandare me yasa ta haife ka ya aka kai wannan nasarar dan kuma ka haifi shugaban ƙasa ko wata ka ta haifi shugaban ƙasa ko gwamna ta haifa ko fahimci karatun na fa duk inda annabi ce ku tsaya wajen ku tsaya kar ku kauce ɗaukakar Allah tana wajen na ga kuna jin daɗin karatun nan shi ne magana me yasa na kawo wannan maganar sai ce zakartu rasulullahi na ambaci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am
هذا هل هرجا wanda ya kawar da yamutsi a duniya shi ne kawai shi ne dalilin wannan wannan zancen namu Mhm.
واصل لي دهري kuma annabi sai ya sadar da ni ni Ibrahimu da shi tsawon zamani na wannan kashi ba ya gani na'am وصرت كمن حجا da annabi sadar da ni ni da da da da annabi sadar da ni da da kansa fasirtu ni Ibrahimu sai na zama me كمن حجا kamar wa- kamar alhaji Eh, kamar wanda ya yi aikin haji saboda me na dabar da laifi a kan kaji aikin haji ka dawo sai dai ka sai dai ƙara tattara wani zannabin kuma amma wancan ya rushe Mhm.
يؤرقني ذكر الأمين
ambatan amintaccen Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake hana na bacci
وليلتي sai dare na ya zamo me كآمن saboda tsayinsa kamar shekara
وخير الخلق eh amma fa a daren ka sani ke yan halittar Allah قد أتحف ya الفلجا tsare da baiwa iri iri kuma eh domin duk san da kai ba annabi akwai abin da za a za a baka shine magana yi yawa in kai kai ba annabi to akwai abin da Allah zai baka aikin Allah ne yaban annabi duk wani abu da annabi sai da Allah ya faɗa yayi kaza da mace su fa za ta bata man rai suna magana mata miji sai Allah ya gaya duniya ya ce ku zo akwai wasu matan sa kwaya biyu da sai da Aisha da sai da Hafsatu abin aka sai sai da Hafsatu ya faru aka ta katta bana saboda alakata da farin cikin yawa ka san ba yadda ba ya rike bakin ciki aka ba ya rike farin ciki sai ta dan mintira mata ce ce kin ji kin ji kin ji kin ji Allah ya ce to abinda ka hana ta ta faɗa abin da kace kace fara ta fitar da da wannan sirrin ta ga wacce ta ga irin nan san da suka yi magana sallama ya ga wa Hafsa yace mis bana ce kai kai ki fada ba ta juru yace misa ta ga mata kaza kaza kaza kaza kaza sai mamaki wani ne ga maka yace allamani alimul khabir haka ne to da suka haka kai har wannan ba sai da jawo aka wa uwar mu uwar mu mene hafsa saki daya Allah ya- yake nuna shi a annabi ce ina neman mata alfarma ka dawo da ita ya rasulullahi ita mace ce mai yawan ibada da dare kuma mai yawan azumi Allah ne ya dai Allah ne ya yi ne a biko Allah ne ya bikonta aka dawo da shi ɗakin ma'aikin Allah. To kanka ce goyon bayan ta yake yi. inda tuwa idan layi ba farisi ne nake karanta ba alƙur'ani ne. Fa qarasa gar qulubu kuma wa in tazahara alaihi fa inna Allahu wa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'min hadda Abubakar din mahaifin Hafsa a- a- Ummul Mu'minin Aisha da ita ha- da sai na Umar mahaifin ita Hassan sai na Usmanu da sai na Ali shi da wala mala'ikatu wa وجبريل وصالح المؤمنين أي والملائكة بعد ذلك ظهير sun ɓata ma rai Allah yana gayya a zuwa ya ƙi su in ta tuba ila lahi ya ce me ta ƙarsu kar ƙulubu kuma wanda za a ra'a alaihi fa inna lahu maulahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahira sai ajrabu dan talaka kunna an yubaddilahu azwajan khairan min kunna shi na Allah ya yansa muslimatin mu'minatin anitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin babu kara sun saba bawansa matar aure fa ta ce
hawa aqrabat tazkari qalbi
wato zuciyata ta taro wato burki na a ƙarabu shi ne misalin da na baka da nan zuciyata saboda san annabi kamar kunama ce a cikin zuciya take ta harbin zuciyar faf faf ko ɗan yaɗan ko kunama ta harba su da za ka manta daga nan zuwa gobe to duk sakan sai ta harbe ni kunamar san annabi aha wa innahu yadda lamarin zuciya ta yake la yuf la yulfa yufariqu zal ba za burda a taɓa samun ta tana rabuwa da wancan birjin na ƙarfi ba har abadan abada
da shautu bi zikril mustafa qabla na taso ne da yaban annabi da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a baya fa
qabla nash'ati wannan na yaban tun ma kafin tasowa ta dama haka nake ni.
aya azli ya kai mai zargi na da'ani kale ni
fa qalbi bi Ta- ta lajja zuciya ta tara ta ne da annabi
halaftu yaminan na yi wa manzon Allah ko kuma na rantse da girman zatin Allah rantsuwar da ba zan zo in warware ta ba
innani dahar nasijun ni ko tsawon zamani ina mai saƙa li'am ina- ina mai saƙawa ne li'amdahi khairil khaliq ga yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama koyaushe aka rage
ya ni'mahu nasja madalla da wannan sakatawa
رويت به نشر العلوم وإنني مرجت به البحرين يا هبذا مرجا يمد جميع الكون نور بهائه ويمو جلاله كل بطل متى دجا
Lillahi juma salamu zafin da kakiya ya zikirar كذا في هنين قبله فتح مكة وقد ذوق الأحزاب فوجا يلي فوجا ببدر وأهد قد تبلج وانمها به بذل فير كان من قبله دجا Lillahi juma salamu zafin da kakiya ya zikirar فصلى عليه الله في كل طرفة عديد الحصى والرمل ما زحزح الهرجا وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تحيط البهر والفلك والموجا Lillahi juma salamu zafin da kakiya ya zikirar ويعطي عبيدا ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم الحج عليه صلاة الله في كل حالة وآل مصاب ثم من عازه جوزا أليس جما salamu zafin da kakiya
na'am
أود به
dawaitu shi sai da albarkatin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ni Ibrahim dawaitu sai na nan nade ne أشر العلوم wato watsuwar ilimi
وإنني hakika ni Ibrahimu مرجت به البحرين na cuɗanya koguna guda biyu kogin shari'a da kogin hakika kuma sun tafi lafiya kalau
يا حبذا adalla da مرجا wannan cu- cuɗanyawa tawa
يمد جميع الكون نور بهائه wato nuru baha'i kwarjinin me kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwarjinin kyau na annabi ya muddu shine yake yin madadi ko yake yin dadi game جميع الكون nuru baha'i hasken kwarjinin manzon Allah shine ya muddu yake yin dadi game
jami alkawin ga baki ɗayan kasantattu ka ka ringa da ba gani ba nake nake ba migrants kuma ai ido na ka ringa da na'am wayam hu jalalan kullu butlin mata dajja sannan wato kwarjinin jalalar annabi sallallahu alaihi wa sallama waya mu ita take take shafe me kullu butlin me mata dajja wato bannar dukkanin wata barna lokacin da bannar ta duhunta kan Jala- aikin alkhairi hasken annabi ne yake daɗin madadin hasken a, yake madadin alkhairin nan kuma banna ta ta- ta- ta duniya in dai annabi ya zo gunto banna ta kau wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa na'am bi badrin wa uhudin qad taballaja wan maha mhm bihi butla fihirin kana min qablihi dajja mhm baje bi badarin wato hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da kudinza ya shafe barnar kafirai a ina bi badrin a yakin badar
wa uhudin da kuma yakin uhudu
qad taballaja hakika hasken ya bayyana
wan sai maha ya shafe wa'annan ka- bannar da da na bayyana muku a yakin badar da yakin uhudu
wan maha bihi butla fihirin da shi ne kuma wato aka shafe bannar kabilar fihiru kana min qablihi dajja wato lokacin kafin zuwan manzon Allah bannar ta ta zamo duhu tudum amma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina sai ka ba Allah ba da za ka yi alkara akar makallah eh ka ba Allah ko ka ci duka na'am kaza fi hunainin haka na a cikin yakin Hunainu qablahu fathu makkatin wato bayan shi aka kafin shi ko kuma bayan shi aka yi fatawa makka
wa qad dawwaqa al-ahzaba hakika wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaskantar da rindina
fawjan wato rindina yali irin fawja wata rin- rin- rindinar
fa salla alayhi Allah fi saboda haka kulli Allah ya wa darfatin- manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati fi kulli a darfatin cikin dukkanin wata kiftawa adid al-hasa in an yi salati ya zama adadin tsakon kwani war ramli da kuma turbaya ma zahzaha al-harja matukar manzon Allah ya kawar da ya mutsi a duniya to Allah ya masa wannan salatin ai kusan ya kawar na'am wa salla alayhi Allah Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati fi kulli a zarratin cikin dukkanin wata zarra Allah ya annabi salati duk zarra Allah ya manzan Allah salati in juwa da shawo Ibrahim ba Allah ya Ibrahim salati ba ba Allah ya Alhaji Abdullahi ba Ibrahim salati ba ba Allah ya sai da Aisha salati ba. wato ma yake shawo Ibrahim ba Allah ya annabi salati duka sai ya ce fi kullu tsarfatin nan ya ce fi kullu zarratin maganar wanda yake yi magana wa yake yi maganar manzon Allah yake yi to in kana son in kana son manzon Allah ga abokin tafiya ko baka ko baka ji shi ba da ba shi ka shuru a kansa wanda duk ya taho kansa zai zai bata shi ta ce ƙarya kake mun ji an ce ya ce Allah ya annabi salati gwargwadon ƙwayar zarra Allah ya rasa ci gwargwadon dukkanin kiftawar ido ana fahimta shine
salatan salatin da tuhitul bahra ita wadda take wato sarra kenan da za ta rika kogi wal fulka da kuma kwamin kogin wal ko mawja kumfa kogin yawan salatin ya zama ta rika dukkanin bahar madiya yawan yawan salatin ya zama ta rika dukkanin wani jirgi da yake yawo a cikin bahar madiya yawan salatin ya zama ta rika dukkanin kumfar da bahar madiya take bayarwa Ka ce me?
wa yudi ubaidan ma Duk yarum wanda- da albarkacin wannan salatin Allah ka bawa ɗan ƙaramin bawan nan me ma yarum na abin da yake nema wa fawqahu da kuma sama ma da abin da yake nema
bi jahi rasulillahi Allah kai mun wannan abin da nake ka bani abin da nake nema da sama da abin da nake nema saboda albarkacin rasulullahi
man allama wanda al-hajja annabi rasulullahi shine ya sanar da aikin haji Eh, man allama alhajja wanda ya sanar da aikin haji
alaihi salatu llahi fi sadaka kulli halati salatullahi ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fi kulli kuma halatin a dukkanin wani hali kowane irin hali Allah ya annabi salati a kowane hali
wa alin Allah a cikin salatin samun alayen manzon Allah wa sahabin Allah samun sahabban manzon Allah thumma man hazahu zawja wanda annabi ya taro su yake su suna mata yi a- a wajensa samun su suma ana ganewa akwai rabuwa yi wannan kalmar ta kamata yi ai mun rage minti goma min- minti shida ka- kafin mu fara mata mun gama juya nan ku koma kan abin da manzon Allah ya- ya aje ku a kai ana fahimta wato wannan wayar waya alkhairi ce Hmm? kuma sharri ce ka yi ƙoƙari waya ta zai maka alkhairi su yana matan na zamani wanda ake ta cewa za a ba su ‘yanci za a ba su ‘yanci mace tana gidi- ta- tana gidanta da ka san ana sa no inter by order a gidaje ko yanzu me yasa ba a sawa ko ka sa ko kar ka sa wasu ɗin uban su ɗin matar ka tana da waya ko yarka to sai kun sa tsoron Allah a cikin riƙe waya ku mata kai kuma namiji da Allah ya baka waya ba ya baka bane dan ka saba masa ya baka ne dan falala daga gare shi kar ka sake ka lalace yar wani da waya kar ka sake ke soya da mata aure da waya ku mata ina da muku kunne a zina faɗa a nan wajen ko duk ɗan da ka ganshi a sama akwai ramzu uwarsa a cikinsa in ka ganshi a ƙasa ba akwai ramzin wasu a cikin za dar da kika sake kika jawo ɗanki wani hau kawai don wata bukata ta ranki ka san saboda sharrin matan zamani ana gane sharrin matan zamani laifin wai ɗa namiji yanzu a hakunsu na sa kaya bai ce na kyau ba waye kawo kayan wane ne ya ba da sabulin da aka yi wanka da shi wane ne ya ba da abincin da kika ta kika da kika na ke mata ce duk wannan bai bai bai zama jarumi ba ya hau mota daga Kano ya tafi Lagos dan ke ya fashi sa ya mutu kun tsaya su kwace kudin sa ya iya rasa ransa ya iya zuwa mota ta kulun kulun kubara da shi ta kada shi ya karya wuya ko ya zama gurgu saboda ke kina kwanta a cikin ɗaki a cikin gida duk abin da zai jawo miki damuwa ko kuma duk abin da zai baki wata matsala masifar tana kansa amma yanzu wai laifinki da shi kin yi kwalliya bai ce kin yi kyau ba sai da ka sai kin nemo wani abu da ya ce miki kin yi kyau ko kin iya magana sai sannan kika jaruma wanda zai miki ƙarya ya dinga miki ya dinga yaudara ki yana ki mure mure ki kamar ana busa sarewa kin kai shekara arba'in talatin da yana wani zuga ki mure ta kamar esha hudu wai kamar esha hudu don kuma zauna mako ya ce na ba dai wannan wannan wannan wani tabbaci ne wannan me wannan me wannan wannan wannan mu- mutanen sun yi kama da ta al'ummar annabi ne ya kawo miki ruwa ya kawo miki sabulun wanka ya baki abinci ya tsara darajarki amma shi mai laifi ne wajen bai wajen ba shi da lokacin da zara ya hira da da da ke wasu kuma suna kan rediyo suna tv suna cewa wani wai ai ba za su lalace ba sa ba sa shagwaba wata akwai shagwabar da ta kai wannan ba za ku gane shagwabiya ba ce ke sai randa ya kwanta ya mutu na ba kun sani ai wajen suna ba kun sai mu muke mutuwa ai ai ai wasu ko to sanan za su ke gane wa wace asara suke a duniya ba ku fahimta ko sannan suke gane waye ware ne kokarin face ta faɗi ne da farko sai ta dinga ɗauko ƴan wanta tana jawo su su mata ta kare mata na ranar ta rasa ta jawo wanta ta jawo wanta sai daga kirkiri ga ita mace ce wanda ake zuga ta ne shi kuma can kuma mutum ya wanda yake kai ba kamar ki ya fa janye sai ka ganta shekara ɗaya ta ko shekara biyu da mutum mutum da kamar ta shekara tamanin a raye ta yi fitika fitika in ga kafar ta kace daga yaƙi take ina ba mata shawara ku riƙe mazajen ku kar ku yadda duk wani mutumin da zai ruɗe ku ya gaya muku cewa ya miki ƙarya ki saba wa Allah kuma ki ga Allah ƙonaki manzala sallama wannan ba shi bane ya faɗa ya ce ya leƙa wuta aka kalla haka ne ko ya ce mafi aksar wanda na gina cikin ce mata ne a cikin al'ummata saboda ba sa godewa abin da mazaje su suke musu aka kalla chairman ji za ka wai mace wai dubu talatin take ɗauka a harba shi ba wai tana wai aiki na shi ya samu dubu hamsin ya ya kashe miki rana ɗaya ka zai yana wani aiki ai in kana aiki miji ba zai wulakanta ka ba dubu talatin dubu talatin ne miji ba zai wulakanta ki ba dama wulakanta ka ce ki sake ka wulakanta a kan kai yanzu in kika ɗauko dubu talatin ka ta shinkafa kwano nawa ce a tambaya nake yi kwai dariya kwano takwas ne ko ina kudin ce bane kuma ba ta kara dubu talatin din tare kuke rabawa da ɗan zai da zau a dole kiwa da dubu sha biyu eh to magana kenan to ku girmama mazajen ku ina ba ku shawara kar ku da kowace mace kar ku da wani mutum da daga kiran ki a waya yana miki ƙarya ƙarya yake dan wuta ne abin da na shiga wuta wallahi mutuwa duk mutumin da zai zo ya da mata aure wallahi ya shiga wuta billahi alazim ya shiga wuta an ka rika ka ce ni kaza ni kaza ko wani ya zo sami manzala sallama ya ce manzala ya kalle shi ce wane faɗi nake so maka jasullahi so nake yi ina roƙon ka na yi muraƙaba da kai a cikin aljanna wanda da canzo ta buƙatar sai su lawala ban da wata sai to amma amma ka taimaka min da sujada yawan ka yawan ka sujada ka taimaka min sujada Allahu akbar Allahu akbar ko haka ka taimaka ka zama mutumin kirki ka taimaka ka zama na Allah ka taimaka ka zama yadda nake ka ba abin da tsora ta kai annabi yayi nan kai kai nan ka dinga kai musu annabi ne ba komai ka gane kuskuren ku bara jalayar a shi hana kai ce kar kai kuma shi hana ka ba to ya hana kai ce kuma kai ko mahaifinka ne yake kakka ɗauki wancan kwanan ka zo ka ɗauka ya sunanka ɗan kirki kuma na gaya muku ku da kuke son kuɗi wanda duk yake mu'amala da matar aure sai kuma ba ta aure auren ba billahi lazi ka san kartabiya ba yare da ke ba ka san kartabiya talauci ne wallahi ka san kartabiya ko talauci ne da lambar ram ta sunan talauci ne ka je ka yi suna jiranka ba shi mana addu'a